ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a kusan ƙarshen littafin babin da yake magana kan halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi da malaika cewa wa kana la yadahu ahadan yamshi kalfahu daga cikin ɗabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine baya yarda ko baya barin wani yana tafiya a bayansa ma'ana za su tafiya da mutane za ta fi unguwa za ta fi wani wuri to ba zai zo ana bin bayan shi ba na fata an gane daga cikin ɗabi'un mutane waɗansu wanda suke da wani matsayi ko na mulki ko na shugabanci za ga yana tafiya ko a ma'aikata ko za a je wani guri shi babban yana gaba su kuma sauran mutane suna bin bayansa na fata an gane to manzon shi baya yin haka yana hana mutane yi haka sati mun karanta cewa ya hana sahabbai in ya zo wuri suna zazzaune ya shigo kar kowa ya tashi na fata an gane saboda kyakkyawar ɗabi'a da mu'amalarsa bana baya san ana masa abin da ya wuce matsayinsa sallallahu alaihi wasallam shi ne ɗaya daga cikin masu ban manzon Allah sallallahu alaihi na ƙasar Hausa ko Aliyu da Mangi ba an san shi ba Aliyu da Mangi aga daga cikin masu ban manzon Allah ƙasar Hausa dole ya saka shi a ciki ya yi littafi masu kutum aka littafa ka rubuta waƙoƙin da ya yi ko baitukan da ya yi laifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai shi tawali'u ne halinsa in ya hangi mutum a nesa shi ka tashi je su gaisa don cikakken hankalinsa baya cewa ya fuwa ne tun bai wuce shekara bakwai ba sallallahu alaihi wasallam to me amsin waƙar me ya bakwai ba ce ko kuma karanta abu baka san aujin ba ko baka san takinta ba ko za ka ce ne ne ne za a ce manzon Allah jikin adana da dan suwai ba ko sallallahu alaihi wasallam to ga dabi'a na manzon Allah baya bari wani ya shiga bayan sa tafiya suka ce malamai daga cikin alama na mutum mai girman kai ko mutum mai jiji da kai in suna tafiya zai sa waɗansu takarar ma ta taka masa baya ko za ga wani a ɗabi'arsa ba za ka taɓa gana tafiya shi kaɗai ba sai ya nemo wani muridinsa ko wani almajirinsa ko yana taka mar baya babu laifi ku tafi da mutane amma a jera wasu a damanka wasu a hagunka wani shi ne abin da ya fi dacewa in dai ba kamar kana da wani matsayi ba ne na cewa yanayin ƙasa ko wani kaza za a baka tsaro da jami'an tsaro ba ga wani abu ne daban amma haka kawai noman lafiya kalau za ka tafi kasuwa sai ka kira wani almajirinka ko ya taka maka baya wannan suka ce daga cikin alama ne na cewa wannan mai tafiya irin wannan ga mutum ne irin mai san girma mai san jiji da kansa to manzo Allah shi ya hana haka ko baya yadda ai sallallahu alaihi wasallam wa kana la yatarafa ala ko ne abidihi baya nuna wa bayinsa da kuyanginsa cewa shi ne fifiko ne daraja a kansu ba na duk ya fi kowa ya fi kowa daraja da kima amma baya nuna wa hatta ku yangi da bayi cewa shi babban shi kaza ne za ga wani ba ma ku yangi ko bayi ba ne shi ne shugaba a ma'aikata don ya fito za ga laboru suna gaishe shi saboda abarci da kai baya amsa ba ku su ba wai su kaskantattu ne kilila yana gaishe shi ba zai amsa ba lebura ko ma suna ta ga sun fitowa ko a kwalarsa ina can ɗin shi ko zai shige wuce wani ɗabi'a ce da mutanen da ba san me rayuwa ba ba san rayuwa ba saboda ita rayuwa ai duk wanda ka gani da matsayin da Allah ya bar shi to yana taimakawa waɗansu ne su yi rayuwa kamar da shi ma yake neman taimakon wani ba gurin su Allah ya sa ware na makilina a ma'aikatarka saboda ya share maka da cin ofis ɗinka ya goge tebur ko ba ka bane sauran da bai goge ba fa dan da kin aikin sa ba sai ko ka goge da kanta ko kuma ka kogi da ci a rigarka to ga shi ya maka aiki ya kamata ka mutunta shi ka kimanta shi ka bayar matsayinsa amma wani saboda tsabar isa da yana ganin kai ba kowa bane kai kantacce ne zaka ko ka ga shi ba zai amsa Allah ya kiyaye na muke wa ima'ihi baya yin bayansa maza da kuyangi mata baya nuna musu irin fifiko da jiji da kai da izza da isa din nan maza Allah baya haka yana musu fara'a yana kula su yana ba su matsayi da kuma dama su rika ji a ran cewa suna da dama su magana da maza Allah kai tsaye tare da cewa shi ne mai gida a su barori a gidansa bayan wannan kuma shi annabin Allah ne babban masoyin Allah ne kaga duk duniya da lahira babu wanda ma zai kai shi bare ya fi shi ya fi kowa da komai amma baya nuna wa mutane isa da izza har a rikin tsoronsa ba a iya bar magana maza Allah baya yin haka kullum fuskarsa a alamun tana mai murmushi ne da cikin fuska to ga zai baka damar kai magana da shi in kana da uzuri shi yasa ɗabi'unsa hatta bawa zai iya zuwa ce masa ya manzon Allah ina so yi magana da kai a cikin mutane fa sai to kai mana ta wani sirri ne sai tashi zai same shi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu ai waɗansu ba su yi haka ba ko in ka same shi cikin mutanensa kana da uzuri to ga gunka da lokaci to haka yana jin ka a wata ɗan mai ta to ka faɗa mana ko yau ya matsa fuska ka faɗa mana kawai a wani in ba ka faɗa ba ka tafiyar ka kaga ba a san haka mazala baya yin haka sallallahu alaihi wasallam yace fi ma'akal wala malbasin baya nuna wa bayi da kuyangi fifiko a wurin abin da shi yake ci da kuma abin da yake sakawa a ce an zo kana wani lebura a ma'aikata ko kana wani na ƙasa yaron shago ko yaron gona ko yaron menene an kawo abincin mai gida shi da shi special ne ko kuma na kuna yan koya ko bayi ne ba ku haka sai ba sai daga galibi ko kuma ku jira sai ya ci sai ya rage mu wasu haka suke wani ne ma mai ɗan girgi girgi sai ɗan ci sai rage mu to Allah shi ba yau bayi da kwangin saka irin abin da shi yake ci shi suke ci a gidansa nau'in tufar da yake sakawa da kimar da darajar su shi suke sakawa su ma ku yanki da yaran gidansa sallallahu alaihi wasallam na fata an gane wa yaqdi man qadamahu daga cikin siffa da ɗabi'u na manzon Allah yana yin hidima ga wanda yake masa hidima ka zo ka kawo masa buta misali zai yi alwala ba ka bane to kana zaune ka kuma lokaci ya gama alwala kana gefe buta kwaɗe ce ba kana jira gama ka ɗauka ba to sai ɗauka kai ma kuma sallallahu alaihi wasallam ka ga kai ma ya maka hidima ai to na ga ɗabi'a ce mai kyau mutum ya koye ta ya zama yana da kyakkyawar mu'amala da mutane to wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana yin hidima ga duk wanda shi ma yake masa hidima ka saka yara aiki a gidanka suna maka aiki a gida ko a ofis ko a kaza ko sai ga tarin kana irin aikin ka shigo ofis da yawa ya goggoge maka wasu wurare wani muku saboda dan adam ne da gobe ne ko ya manta ko gajiya ko rawa ka manta haka ba na yi ba to ba faɗa za ka yi ba kai da kanka ɗauko da sa kai wani hannunka kawai kawai ka fara kaɗe wani abu a oga zan yi aiki a to kuma kullum ba kana yi ba ni wani taya kai ne a yi ba na ba ya ka ba shi kayan sai da daɗi a ransu amma wani sai shouting embrace mutum kuma galibi shi wannan lebura ko tunan ya bi ka shekaru kawai jaraba shi da Allah yi bai samu matsayin da kasa kai bayan mai yiwa ya yi aiki da a baya har ya ritaya kuma da sauran karfinsa ba zai iya zama a gida a kawai ba ta ba zai rayuwa sai zo kuma nemi wannan aikin a ƙarƙashin ofis ɗinka kuma kana mar iwu kuma ya fi ka shekaru wani ma ya aife ka wannan ɗabi'a ce ba ta mutanen kirki ba manzala ya karantar da mu cewa baya tare da mu su manzan Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waye ya manzan Allah ya ce wanda baya tausayin na ƙasa kuma baya girmama wanda suka fi shi abu ne guda biyu baya girmama manya sannan kuma baya tausayin na ƙasa da shi wannan baya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce malamai fasara shine ba ka tare da manzan Allah a aljanna to sai ina sai wuta a ga an shiga uku ita ɗabi'ar mutanen banza ce rena mutane don kafi su wata matsayi na duniya in ma kuɗi ko ilimi ko mulki ba shi bane abin gazara gaba ɗaya to wannan ka rena mutum don wannan kai kuskure ka ba shi matsayinsa ka kimanta shi za ka samu kai mai oga a ran in kai wani mutanen jami'an tsaro ne ga wani kurtu ne constable ne ko ko kafarar ne ya fi ka shekaru ko ba gaba ne wata ran kawai ya zo ya tara maka wata ran da ya kara ranka maka tara mata auga ta kafi ne shekaru ai na tara ma saboda shekarun kai sai da daɗi sai da rai shikenan to yana son ka a ransa kuma da wahala ya yadda ta bangaren sa ce ka dan ya san kana ne kimanta shi gari ya yi zafi albashi ya zo ƙarshe wata ya kwana ashirin da kaza babu albashi ga sani ai ko ba ka bane matan nan ka ya tagumi ya haɗa wayoyi duk sun wuce albashi ce fa ne babu a gida ko ka shigo ka gan shi wani kala ina ƙoƙarin da zuwa san ya ƙoƙari da ka ba shi wani kuɗi ga Allah ka sai ruwa bai taɓa tsammani ba sai da daɗi a ransa su haka ake girma haka shine kuma ka taimaka wa rayuwa kuma ka taimaka na ƙasa da kai sai kai ma Allah taimake ka Allah ya samu dace yace wa lam yakul li khadimihi ko afla ne uffin afla yace bai taba cewa barorinsa masu mara hidima ya ce masa kai e kaman kaya bai ji daɗi ba ne musa kai kaza ya yi tsawa musa kai kaza dan ne ba kai kaza ba wala Allah baya haka ai abin da ake kin kai ka riga kai ba ga bane to yanzu menene abun mafita shine sai a nuna maka nan gaba kaza za ka yi da kaza ko yaron ka ne a gida ya zo zai ɗibi kuma wani fulas na shayi ko wani fulas na abinci ko wani tangar na kofin wani kofin shan shayi ko ramu sai faɗi fashi ba na yi ba to zaka ya sai tsawa ko sai zagi ko sai cin mutunci ko wani ma duka zai kai da mangara ko ya kara masa ma ruwan wannan ɗabi'a ta mutanen banza ina fata an gane sai ka nuna wa cewa nan gaba kaza ake ba a yin kaza ai kaza zaka shi kenan ba ya samu ce to zalla baya faɗa wa yaransa ko ku yangi ko masu aiki a gidan shi cewa ya musu tsawa ko ya musu faɗa to zalla baya yin haka sallallahu alaihi wasallam to wani ba ba yaransa ba matar ne ke tsawa ko ka san kuma suka ce daga cikin siffar mutumin banza shine akwai mai cin mutuncin matarsa in ka san mutumin banza to ka je ka samu wanda yake walakanta matarsa saboda ita fa Allah ya kita cewa kunna libasul lakum wa antum libasul lakum su matan naku sira ne a gunku kuma sira ne a gunku to wanda ya gaskata me ne shi yanzu ko kana da ya ga rigar ka cikin mutane ya ce maka me a gama ku ce ga duk mai cin mutuncin matarsa ba shi da hankali ko ba shi da mutunci wanda ake cewa khairukum khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine mutumin da ke kyautata wa iyalinsa wa ana khairukum li ahli ni kuma na fi ku duka kyautata wa iyalina in ana son gane wane ne wane to gidansa ake zuwa a tambaya na fata an gane yasa kwararre kwararrun mata in kana neman auren su to sa duba alakar ka ne ta gidanka da iyalinka anan suke daura su yarda su aure ka ko su ki auren ka amma yanzu a gane wasu ba ba ba ko ce mutum hankalin masu Allah so ne a wannan ai ba musulunci ba ne ai na farko wata kuma ai kai din musulunci ana kamar matar ka wani ce manzo Allah ya manzo Allah menene haƙƙin matar ɗayan mu a kansa yace an tu'imuha idza da'imta wa taksuha idza tasaita atadribu wajhaha yace kuma la tuqabbih wa la tuhaddi illa fil bayt yace shine haƙƙinka haƙƙin matarka a kanka shine ka ciyar da ita irin nau'in abin da kake ci kun gane tana da kuɗin da ka iya cin abincin lafiyayye three family mai kyau so ko da kai ba ka wuni a gida ba ka zama a gida to ita ma ka ba ta irin wannan cefanen a gida ba wai ka ba su taliya da manja kuma ka je ka ja shinkafa da musko ba an san zalunci na fata an gane da rana kuma ka yi odar farfesunka a wani otel mai kyau da wani farfesun kaza da abubuwa dai masu daɗi in an jima kuma an kama ka kura a dame ana zafi ga kankara su kuma kamar su shinkafa da yaji da mai farasal ko da ɗan wake haka ci haka ba kwata abu shiri ɗaya kana iya saka yaji da ya kai kimar naira dubu hamsin to ita ma ta sa mata leshi ko a tamfa mai kimar dubu hamsin shi ne musulunci haƙƙinta ne a kanka tunda kai matsayin ka yanzu kuma yace karka mali fuskarta duk abin da za ka yi matarka a duniya karka da ke fuskar saboda ga cikin gudu daraja a cikin tsarin da fuskar kai ma da kakan la haka aure ta in ta yi wanka na ta kwalla ne take ina take fata take fata lokaci a kai fuskar ta to ba a mara fuskar mata haramun ne manzon Allah ya haram da haka manzon Allah ya haram wannan ma mun yi mara wadan ta'adda ne duk wanda ya yi marin matarsa to dan ta'adda ne ba tare da manzon Allah ya yi watsi da kantarar manzon Allah sallallahu alaihi kuma ne uku ce karka walakantar da ita ka ce mata banza a gaba duka bane ai amma ne ne cin mutunci ce banza ai mata ba banza bace ai ko ba haka bane ba ta banza bace yau zaka ce an raba ka da mata kai shekara ba ka yi aure ba duk inda ka nema aure an hana ka sai ka samu ruwan lafiya a jikinka sai ka haukace in kai wasu na fata an gane aka samu wani ka tsare na zaune wani ya kamar ƙara na matarsa da yanzu kuma sai ji shugaba daga gida ya je zai sallama sai ya ji a gidan kamar ana ɗan hayaniya ana ɗaga murya da tsakanin masu da matarsa da ya ɗan jima suke faɗa sai ya juyo sai mara ya biyu shi ya ji mutum sai ce zo wani ya koma kuma ya ce to ana ka ƙaran matata ne kuma ya samu kama faɗan diragin da mutum Umar ya ce, "E, ita ɗin sutura ta ce, tana kula da ‘ya'yan da na aifa, tana mun abinci da ci, tana kula mun da gida, tana ɗauke mun sha'awa na da saboda tana ba zai zuwa na yi zina ba. Abin da ke sa a yi zina ta hana ni zan yi a kanta, kuma halakko, ba za ka zan zaɓi yiwa kuma da abinci da yawa. Kuma shi ba ne, to sa kenan mu'amala kyakkyawa shi ne musulunci. Da haka asalin dukan mutum a musulunci ai haramun. inda Allah ce wadurhuhunna ai me yasa za da kita suka ce in ta kiyarda a sadu da ita an mata wa'azi ba ta awo hannu ba an mata hijira ba ta dawo hannu ba suka ce sai a dake ta to irin duka aka ce gare mubarri ba duka mai tare jiki ba ba za ka dauki dorina bane ai ba baiwa ba ce kai da saka da tana hannunka ta cin auren duk yadda za ta yi za ta yi ta wace na sake ki shikenan fa an gama aure magana ta kare kawai to me da duka suka ce ne wasu suka ce wasu malamai ka ɗauki rigarta ka mata mata ke dai wallahi to saboda asalin abu ba wai ana so ta zafi bane ka nuna wata me ta zama ba ta da ma wayewa shi ne kawai saboda ka ba a dukan mace a musulunci in ba aure ba zai yi ba sai a yi saki cikin salama ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf haka Allah ya ce mana ko yawwa ina muke ya ce walam ya atibahu baya ladabtar da baransa ko yaron gidan idan ya yi wani kuskure ya kira shi bar fada kamar fada don me ke kaza ba a kaza ko ba ba ba ya haka ka yi kuskure to sai zaunar da ka cikin salama ka zama nan gaba kaza za ka yi kaza za ka yi misali wata ran ya shigo gida sai samu wani yaro agolan gidansa ne dan gidan ummu sama ne yana cin abinci da hannun hagu ta yaro da karami da hannun hagu ya tun ya tunan ya tunan haka irin da abin da yara suke dinnan magana bai bar shi ba sai zama da shi ta masa ya gula ya kai yaro in za ta abincin da ake yi ne san milla ka ce bismillah wa kul bi yaminika ka rika ci da hannun damanka wa kul min ma yalika kuma kana cin iya gabanka kaga laifi yayi ma ba masa fada ba sai ka masa ne ladabi na bayani na hankali so haka manzo Allah yake abubuwansa baya yi mutum faɗa da cin mutunci kai dai wallahi akwai katan banza ni an yake ba zaki bane kuwa ba haka ne zai gaya maka ba kai dai wannan akwai zakin banza da cin wuta so haka babu da zai ashi babu to lalla baya yin haka sallallahu alaihi wasallam nani ala fi shay'in aw tarkihi baya yi wa mutum faɗa dan bai yi wani abu kaza ba kullum ya ga tarkuskure kaza sai da masa bayani na hankali na nutsuwa cewa abu kazan nan nan gaba kaza za ka yi da kaza da kaza shi kin cikin sauƙi da mutuntawa nasiha kenan ko wa kana manzala ya kasance yuhibbul masakin yana son miskinai talakawa miskini manzala yana son su baya wulakantar da su yana kaunar su yana zama a cikin su yana ba su dama su yi magana da shi su rinka jikawar shi nasu da su kaɗai ma kawai sallallahu alaihi wasallam wa yujalisuhum yana zama a cikin su ko wa yashhadu jalalatuhum kuma suka su yana zuwa sallar gawarsu manzon Allah madaukakin shugaban duniya da lahira idan wani talaka ya rasu in yi ji labari kai tare da sahabansa a je a je gidan a zauna a yi wanka a yi gawa wanka a yi sallah a tafara wakabarta a je a dawo manzala haka yake kaga yanzu mutane da yawa sun zama yan jari hujja wani ba maganar mutuwa ba ko aure ne ba zuwa da talakawa aure fa idan ta maka ai an yi aure Allah sallama ka ba zai ba zai ba kai talaka ne a ba zai je ba kai kana makwacin sa za ka yi aure to shi kokari da sallah sai fice bare wa tsaya babarin ta ba ka gan shi ba bare kuma sai mutuwa akai sai zaman sa cikin gida sai ya tabbatar an tafi makabar sai fita kofar gidan in aka dawo yana nan a kofar gidansa a laune sai an warwa irin sa kuta ya hakuri kaza kaza kaza sai ta shi can ina nan mutane jiya wai saboda ne kai talaka ne kai talaka ne ba ka da shi to ya tsani mutane saboda talaucin su wannan ba ɗabi'ar manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam ko kuskure ne wannan manzon Allah yana san talakawa yana zama a cikin su yana kuma zuwa jana'izar su idan suka rasu yace wala ko ya haƙi faqiran li faqrihi baya walakantar da talaka saboda talaucin sa ya zo kaya a yage jiki da datti gashi nan dai wani iri an san talaka da irin kayan talaka to manzon Allah baya walakantar da shi zai karrama shi zai ba shi matsayi zai ba shi hannu su gaisa yana akwai da kama shi hannu ba zai baka ba ba zai baka hannu ba saboda yana ganin shi ya kai wani matsayi ko ba zai baka hannu ba ko ka ba shi hannun ba zai kaza ba kawai ya rika sai ka ɗauki hannunka da kanka to duk wannan ba ɗabi'ar manzon Allah bace ina suka ce masu malaman tarbiyya in ka zo gurin mutane suka ce ka shekaru kar ka ba su hannu da farko kar ka zo ka cikin ladabi kuma sallama ai gaisuwa da ake yin ta garin ku wanda ba ta a musulunci ba in shi ya ba ka hannu babban sai ka ba shi na fata an gane kar ka fara mika masa shi sai ka fara sallama dai da mutuntawa yawwa in ya baka kuma ka karba ku kuma gaisa in ya baka ba ga dama ba ka mika hannunka ba kai ba amma da mutum kai kamar da kai kai ya ganka wani kurkar kurkar haka kai ya kwata dai wani ba zai baka ruhu Allah ya sauke وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو قرنا su majalisin manzon Allah ya fi kowa nutsuwa a gurin zaman su in aka zo masallaci suna zaune ne ko bakin masallaci ko a duk inda ake zama za ga ya fi kowa nutsuwa sallallahu alaihi wasallam yana cikin kamalansa da nutsuwar shi a tsaye wa kana la yatakallam fi gari hadithin daga cikin ɗabi'ar manzon Allah baya yin magana in ba fata ta kama ba in hali ya kama ya kamata a yi magana to zai magana amma ma bukata zai zauna shiru kayansa yana tasbihi ko istighfari ko yana wata mutum wannan amma zauna ta magana ratatatatata zalla baya yi kuma ka kula da koda shugabanni in dai ya samu ladabi a gurin manyan sa kafin ya zama shugaban za ga baya yawan yin magana ko an fi samun wannan musamman a gidan sarauta ana koya musu suna ƙanana kai ɗan sarki ne to ba a so kana yawan magana kai ɗan sarki ne to ba a yawan dariya ai mana ai ba a yawan dariya yawa ai ba komai ake sa a buɗe baki kan ga ga ana zai ba yawa dole ka zama kana kama dole ya ba mutum kima da daraja amma ka zama kai ɗan kwalili ko mun kai magana sai ka gaba kai da kima gun mutane Allah ya faɗa maka komai aka gana mama so wannan ba ɗabi'ar ko shugabanci bace zalla baya yin magana sai in bukata ta kama amma in hali ya kama ga an gurin kuskure da baya yin shiru kuma zai yi jawabi a fahimci cewa ba kaza ba daidai ba ne ga kuma abin da ya kamata a yi amma haka kawai zance ba dalili ba hujja a yi kai kamar da muke mai zai anan ko daga mutane sun zauna sun fi awa biyar a cikin awa yan da hudu kusan awa goma zance ake marar amfani to ya dan takara ba fitar da shi bane har yanzu to ya ruwanka ne za ka ciki to amma ni fa ina ga dole za a ba wa da ma to kai kuma suwa kana ganin me wani ta na amfana ganin ka ka ce kawai Allah ba mutumin girki kalas na gama to kuma shi ganin ba to kai dan gudu sha biyar ne za ka yi a ciki ai ina ga wani shi ne ya hana duk fa sa shi ake fa na ƙarya fa har wani ma sai rubuta ala a tafi bizu ɗinsa wane ne ai kaza ta yi kaza wane ne shi dan takara haka kawai ƙarya zur ƙaurin zur wallah mutum ya shiga uku haka kawai dan kana ra'ayin ka rubuta cewa wa shi ne kaza ko ba a yi ba ba ne faɗa maka shi ne ƙaunin zuru Allah ke cewa ku nisanci manyan zunubai masu halakarwa guda bakwai ya faɗe su ya faɗe su shirka zina kisan kai waye sai da lissafa kan dai faɗi wannan yana kishin gide amma da ya zo maganar shaida zur da magana zur sai da tashi ya ce ala wa ƙaunin zur ala wa shahadatin zur saboda munin su amma zuwa sun zama su ne abin wai sun shi ne sana'arsu ana turbar kuɗi duk wata ya saka data ya rubuta ƙarya a layin ya zo ya shiga uku duk rubutun da kai malaka saka fayil ɗin ka cewa kayi ƙarya kuma harin abin shi ne bayan shekara ko watanni shi kamfanin yana mai wata rubutun ba ta rubuta ba ta ƙara dawo da shi to zai ƙara rubuta kuma kayi ƙarya ba wani ya karanta ba ko wani ya layi ko ya kame ka shiga uku ko baya gogowa ba yasa ka san me za ka rubuta Allah ka tsare imanin kuma ku sani wallahi fa rayuwa ba ya kasan nan mace ko suka ce walau annana idza mitna turikna lakana al mautu rahata kullu hayy inda a ce daga mun mutu shikenan ba hisabi ba komai ada mutuwa hukunce kawai ko ba bane a rayuwa me da dinta yanzu ka fara girma in da kai shekara 40 ai rayuwa ba ta da dadi yayi kawai da yi ake ko ba ka bane to da a ce daga an mutu ba komai ada mutuwa hukunci to amma ce walakin na idza mitna bu'ithna bayan mun mutu za a tashe mu ba tashin kade ba kuma wa nas'alu indaha an kulli shay kuma ta mu duk abin da kai sai an tambaye ka kai to Allah ya sa mu cika da imani Allah mana mai ta karshe to Allah ya kasance baya yin magana sai idan akwai buƙatar ayi wa ya aradu an man takallama da gairu idan wani ya zance a wurin da mazalla yake zaune ya faɗi wani abin da ba mai kyau ba sai mazalla kawai ya kawar da kai kawar bai ji ba na ba an gane ya saki layi ya hau shaida ya yi wani abin da ba daidai ba sai ya sai mai da kawai bai ji ba ma'ana ka dan ba wancan din wani mai yiwa cutar baki da same shi na ba an gane ma'ana in tana shugabanci kai shugaba ne kai bane a guri ba duk abin da aka faɗa kai kamar akai bane ba wani abin ka ji ma sai kan baka ji ba har sai an faɗa ma ko an ƙara maratawa da a wannan ai kuskure ne kamata ya fi kaza wannan maganar wani kamar ta mara kalas yawwa amma ka ce me ce ni ne ka sani kai ka shi sun duk waɗannan abubuwan bai kamata ba eh ya ce wa kana da haka hu tabassuma wannan ya kasance dariyar da yake yi ba dariya kyalkyalewa ba ce murmushi yake sallallahu alaihi wasallam mutumin da fi kowa can fuska da hasken fuska kuma yin murmushi wani lokacin da harakorinsa ya bayyana an ga murmushinsa ai zai burge ka za ka kyan sha ƙara ƙaruwa sallallahu alaihi wasallam amma kyan kallewa zala baya yi kaga wani fitsabar dariya har hawaye ce wani lokacin muka ai miyo har ke na fara ciwo tsabar dariya a zan gada da ka zan ɗinka ya fara wani ciwo ciwo nan haka yana ta dariya har ka kyalke ba zala baya haka sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kalamuhu faslan in zai yi magana kuma yana magana ne dace da ke a tsanace maganar manzo sallama magana ce a tsanace idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa in ya faɗi magana ina maimaita ta sau uku dan a fahimci me yake so ya faɗa saboda mutane kowa da irin baiwar da Allah ya mar abun fahimtar zance shi wani kana faɗa kawai ya gane kuma yadda kake nufin haka Allah zai sa ya fahimta ko ba wanda amma shi ke ya fata an gane amma ba kowa bane ai wani sai ka ya ce maka ni da ka ce ma da kake nufi da magana idan zai faɗi magana a matsayin shi na abun koyi to sai faɗa aƙalla sau uku don kowa fahimci me yake nufi sallallahu alaihi wasallam wani shaga maganar sa addini saboda la yanzu anil hawa in huwa illa wahayi yuha wani sahabi ce ya manzon Allah ni ina so duk abin da ka faɗa in rubuta shi to zan na samu damar ne haka ko kuma akwai abin da kake faɗa wanda baya daga cikin wahayi kawai kira duniya ce Allah ya ce kaga wannan bakin nawa ba abin da yake fitowa cikin ba gaskiya ba duk abin da ka faɗa ka rubuta kawai addini sallallahu alaihi wasallam yasa ga inda magana sai ya ta sau uku saboda masu karancin fahimta fahimci me yake nufi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yafa minhu alhu wala yusaddu haditha sardan baya sakin magana rakatakataka a kai Allah baya haka yana magana ne daki daki a tsanake magana kuma ta hikima ta ilimi ta kaiwa da ƙololuwa a gurin iya magana da kuma fahimtar da al'umma magana amma a cikin magana rata ana cikin wannan ba a gama ba a shiga wannan har sauran da ke rasa ko wani yana magana a guri da kowa ya rabu da shi dole a rikidin sa kuma kana kawo zance ba zai gudu ka kare ba zai karasa ko nashi wannan ɗabi'ar mu ne na Hausa Fulani ko yan Afirka in ka cikin Laraba ko Turawa za ka suna hira tsakanin su kai ka ɗauka raɗa masu saboda suna magana mutum yana magana kowa zai shiru sai ya gama dan kansa ya shiru to me ne ka san ya jabi ko shi ma sai ya dauka amma mun hira ma gaba ka bace kana yi jaji na yi ni ina yi abba na yi haka ake hira ai ka ai kana ka san fada shine wani aka bar labari sun je salon da suna karatu kawai suna hira sai ga motar yan sanda kofar gidansu da sarin da komai aka yi nokin ya faru aka ce ai an mana rahoton cewa kuna fada a gidan nan sai ba fada muke baya a'a makwata sun ce suna jin shouting da nawar shi yawa da ba faɗa muke ba mun yi baki ne abokai suka kama ne ziyara shi ne muke yin hira idan din ba faɗa bane ce ba faɗa bane to ku rage bolin din magana mu anan ba a magana wannan to sai mu ko kaji ana hira a majalisa da kasan ana yaƙi kuma wani hira ake ya ga ai zama a wurin ma babu amfani a ciki za ku ya ci Allah sauri ya ce wa alal jumla kai a takaice dai a takaita maka wane ne manzon Allah ta salama ya ce faƙaɗi kanan na biyu sallallahu alaihi wasallam muhulli bi siffatil kamal shi manzon Allah ya yi ƙawa ya yi ado yana cike da kamala da dukkan siffofi kammalallu to suna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da kake tunani na cika da kamalar ɗan adam to manzon Allah nashi ya dama wannan ya shanye ba shi kenan aka ga kawai duk wani abu da ya tafi na kamala to na manzon Allah ya wuce na kowa yace al munqabiya wanda yake ba za mu akwai ta ba gaba daya lin nazir a ce wani bai koyi irin dabi'u da halayensa a sai zai kwatanta amma a ce complete kamar yadda yake haka wani zai ba a taba samu a duniya na mata an gane shine kololuwa shine number one na cika da kamala a siffa da kuma ɗabi'a sallallahu alaihi wasallam ya ce addabahu rabbuhu bi hasan ta'dibi ubangiji ne da kansa ya tsara manzon Allah ya bar wasu ladba waɗanda kawai mafi kyawu mafi kololo a cikin abin da Allah zai ba dan adam na fika da kawalar hali da ɗabi'a ya ce hatta khatabahu ko mutsin alaihi fatala har Allah da kansa ya yabi manzon Allah din saboda fika da kamalar halayensa ya ce wa innaka la'ala khulqin azim tabbas wallahi kai manzon Allah tana ɗabi'u masu girma masu daraja a ƙarshen magana aka tuna na Aisha menene halayen manzon Allah ta ce kulquhu qur'an a ga an ga magana ko ta ce in kana son sanin wane ne manzon Allah sallama to karanta qur'ani daga magana zuwa nasa kawai duk wani abu qur'ani ya kawo na kamala da tuka da yabawa manzon Allah ya yi shi duk wani abu da ƙur'ani ya kawo na hali da nisanta zara nisance shi sallallahu alaihi wasallam shi ne kaɗai wanda a tarihin ɗan adam bai taɓa yin sabo ba bai taɓa yin sabo ba ya ce wata rana yana saurayi kan ya zama annabi yana kiwon dabbobi a bayan gari na mata an gane a san yake kwana yana kiwon dabbobi da tafi ɗan kwanaki a biya shi dan ya zo cikin gari uzurin kansa bayan wasu lokuta kuma yana kiwo sai ji alamu a cikin gari ana wani biki na kasaita a sati da wuce ba an yi biki a gidan sarki ba ba babban biki bane wannan ba an tara duniya ba a ko daya to irin wannan haka biki da na manyan mutane zaka ji yanayin bikin ai ba irin na kwana kwa bane to sai ji irin waɗannan misali kenan fa sai nufin to bari zai zo cikin gari shi ma ya ga wannan bikin da ake sai cewa bakin kiwonsa da kula min da dabbobi na zan je cikin gari in ɗan ga buke in ɗan yi hira in dawo ya ce ba damuwa ya ce ya kamo hanya zai zo sai zai kama irin ya gaji sai ɗan zara bari ɗan huta kafin da ƙaraso kawai sai bace ɗauke shi bai farka ba sai da gari ya waye rana ta so kaga Allah ya ba shi kariya ba zai ji gun bikin mabarinta na waya gari sallallahu alaihi wasallam so shi haka Allah ya yi ba wani abu da ba za ta taɓa yin kuskure ko na sabuwa shi haka rayuwarsa Allah ya masa tsari na musamman saboda Allah na da manufa a kansa tun yana ƙarami har zuwa lokacin zamto annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kanat hadhihi al-khilal mimma qurriba ilayhi an-nufus waɗannan ɗabi'u da halaye na manzon Allah to su ne abin da suka sa duk wani wani wata zuciya mai kyau take kaunar mai waɗannan ɗabi'un a siffar ɗan adam da Allah ya yi shi ko da mugu ne fa yanda ka samu irin ɗan iskar na ƴan bariki yana shiƙe ayarsa a bariki in ita zai aure zai aure ƴar bariki me zai ce maka yana sa samu tagari mutum ya kirke ke so ustaziya in ka samu wata ƴar bariki ta je walawa ta je wani otal ta je wani iskanci ta sai tsare amma wai a zotan azumi zo shi da Allah a mata addu'a Allah ba ta miji da ta kame sa kenan ko a gara su da Allah ai ba zalunci ai ai alkabisatu tilka bisina wa tayyibatu bi tayyibina ya wani shi abin da ya kamata to kaga ko dan iska ya san dan iska ne shi amma baya so ya alaka kuma da yan iska in dai abin gaskiya ya shafe shi musamman aure wata ran an je gidan wani maruki an yi haihuwa ya gani ta mutane aka yi aka yi taron suna sai abokan suke masa addu'a suke masa menene an ci an sha an yi bushasha suka ce ala sa ɗaya gaji babansa ya ce a la amin ba amin ba ba amin ba ni na yi roƙo dan da mata yi roƙo ya ce a wallahi allahumma la amin kaga ya san shi ba kan da yake ba ya san ba kan da yake ba wannan misali kaɗan kenan wai malam ke cewa anan ɗabi'u kyawawa su suke dawowa duk wani zuciya mai daga ta san mutum mai ɗabi'a kyawawa duk yadda mutum yake yanzu ba ya son a cuce shi haka ne ko ba ya son a cuce shi ko da kuma shi mace cin ne fa za ka samu yanzu ɓarayi da suka share abin sata suna da gan suna da cin cin na sata in suka sata sun saka tafi mutane aka zo aka taro kuɗin to a cikin su kuma wanda ya cuta cuta waɗansu ya ƙwange wani abu ya sun kashe shi sun sata suka yi fa ba fa kuɗin su ba ne sun sa tokan araba sau wani sace wani abu a cikin su don sun kashe wannan saboda ne ba sa son su a cuce su za su ce maka mun sha wahalar kuma ka cuce mu kuma da kuɗin muke to haka ɗaga ɗaran take don haka duk mutum mai nagarta kyawawan hali suka ce masana kai kyakkyawar ɗabi'a duk inda ka tafi a duniya sai kowa ya soka in kuma kyakkyawan kai kuma mummunar ɗabi'a ko a gidanku sai an kore ka ba haka bane babanka zai ci zai kore ka ka zama ɓarawo tafi kuɗinsa kamar kaza yau da gobe har gare da ce kawai ya sallame ka ya haƙura dan ba zai daga kashe shi ba ko kamar kana mutumin kirki mai nagarta an buga an jarraba an buga an kana kan ɗabi'a za ga duk mutum mai harka ta dukiya yana son ya harka da kai ya san kai mai amana ne mai gaskiya ne mai kaza ne ba ta cuta ba ta munafurci sai ana kaunar ka to haka Allah ya musali ba sa son mutumin banza ko da su ƴan banza ne ya ce wa ko wa hubbunar ƙulubi ko yana sa kuma a so mai irin ɗabi'un a zuciya duk mai ɗabi'a kirki kunya kyauta fara'a taimakon mutane kawaici yafiya za ka tsara ƙaunarsa dole ka so shi kawai zai wuce zai muku sallama zai muku fara'a yau da gobe ƙasa da kai kana ƙaunarsa kana son shi kai ma ya ce wa sabbar ko wa sayyarahu ƙa'idan kuma irin waɗannan ɗabi'un su suke mana mutane to shugaba a cikin mutane tana ɗabi'u da muka zayyana na manzan Allah da kwaikwayo daga cikin su za ga yau da gobe dole mutane sai da kai shugaban su ne kawai saboda kana da ɗabi'u na kamala kyauta fara'a yafiya ko jin kai tausayi kama kai za ga to ana son ka to daga ayyukan wata rana wani ba su to kawai mu kawai wani ne shugaba kawai shi ba zan ke nema ba ta tafi a naɗa ka saboda an san ta tantance ya ce gane bayan ta hau ilahi al'afida rika shugaban nan shugabancin da duk zuciya ta yadda kawai ka zama shugabanta mutum mai amana mai jarinta mai kyauta mai fara'a mai yafiya mai kyauci mai alkunya to za ga an ce a wani ya tantanta ba wani matsala a cikin na fata an gane yanzu wani abin da muke shan wahala a cikin masu harkar siyasa ko zaɓe ko waye ai saboda kawai abu ne na duniya kawai ake amma in da gaske da gaske ake ai kowa ya san waye kamata ya zanci misali kenan ko a cikin su ko su nawa ne sun san cewa wa da fisa kaza ba ma saboda abu ne na duniya ta ke nuna isa da fawa na kuɗi da fawa na sanin mutane da fawa na kaza na kaza to sai amurɗe a ba wani shikenan magana ta kare amma in cancanta ne ko su goma ne sun san wani ya fi nagarta ai ana sani ko to amma din da ga ba ana idan al'umma ba ne akwai manufofin su daban da suke karewa da kuma so kowa da gurin shi yana so zama kaza so ki ta shi ne kansila so ki ta shi ne kaza shi kenan kawai sai da ta fama har ya samu ko ya rasa to Allah ba mutanen kirki yace walala li shakimata qaumihi ba'da al-iba manzon Allah da biyunsa sai ranto ya jure ya yi kawaici ya iya tafiyar da tsaurin kai na mutanensa da jiji da kan ƙureshawa da nuna wa abubuwan suka masa rashin kyautatawa cin mutunci tozartarwa jifa duka korarsu a gari cin mutuncin mutanensa amma duka mazala ya jure ya yi yafi ya afuwa ko ba kuma ne mun karanta da ku alfatawa makka duk wani kafiri a makka ya tsorata lokacin kafirci ya gama karyewa an shigo da mutane wani troops wanda ba taɓa ganin shi ba ƙasar larabawa kowa cikin ya kada sai fara irin cewa duk wanda ya shiga gidan wani ma ya tsira ba har mai gidan ba kuma shi da babban dan adawa musulunci a lokacin wanda ya shiga gidan wani ma ya tsira wanda ya shiga masallaci ya tsira wanda ya shiga gidan sai kulli ya tsira a ga wani kyakkyawan ɗabi'a kenan to daga nan kuma an taro su gaba ɗaya mun karanta an zo su a ƙasa shi ya hau kan kofar ɗakin kyawa ya tsaya ya kalle su a gurfana gaban shi ya ce yanzu ku da kuke tsammanin zan muku sun yi shuru suna tuno abin da suka masa cin mutunci a baya yana sallah wani shakki da ɗauko mahaifar raƙuma da ta haihu ya lafta masa a gadon baya duk ba an yi ba ya je tsaye da wa'azi suka haɗa baki aka jefe shi aka fasa mar kai an yi abubuwa na cin mutunci da iri-iri to yanzu kuma ga su gaba ɗaya a gaban shi kamar fursunoni a ƙasƙance kuke kuke tsammanin zan muku suka ce kai dai ɗan uwa ne mai alkhairi sun san sukan su komai wani gudu amma mu mun san kai mutum ne ɗan mai karamci ɗan masu karamci ka gaji arziki a gidanku da zuri'ar ku ba na ba ka gaji tsiya ba ba ka gaji ramuwar gayya ba ramuwar gayya ai tsiya ce ai ci ba ne ai talauci ne ina ba san gane ai ya fi yayi ne abin da yake da kyau ita to dukkan ku tafi ta an bar ku an zage ku ta ku da ku ta tafi zurin sa bai ne ku shiga musulunci ba ba abin da ka duniya wake musulunci to bai ku musulunta ba duk ku tafi ku da sallah ne kowa tafi zurin sa kawai shikenan yalla ko suka tabbatar daga sane ba abin da za kowa tafi zurin sa shikenan duk abin da muka yi shekara ashirin da uku ana cin mutunci ita duk babu an yafe ku tafiyar ku kawai ku je ba komai ku uzurin ku kai wani abin na zai ci ai da kunya ba ko ta san harka da mutum mai kunya akwai daɗi yana jin cewa ai abin mutanen mu ko suka ce ki ji ma ai nan ne ko ba gaba ne amma mutum bayan kunya ai dabba ne ai bai san kamar ma alkunyar ba kisa ba zai kace kunyar mara kunya ya asara ce shi bai san kunyar ba to ai asara ce ma dai gaba ɗaya kace kai kawo hannunka mu shiga addinin kan nan gaba ɗaya kawai saboda kyakkyawan halinsa ya fiyarsa sai suka yi addinin musulunci afwajan a take mutum sama da dubu suka musulunta wanda kuma a da mutum ɗaya zai zo musulunta a ɗauki sati wani bai musulunta ba ɗayan ma sai ya ɓuya in an gane shi ma a dake shi a kan mutuncinsa amma yau ga shi mutum sama da dubu sun yi musulunci a take saboda ne kyakkyawan halin shugaba sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah yayi ya samu cin nasara za ka duk mai san rabota a duniya da lahira da jagorantar mutane to sai ka kai fada bikun nan ka zama gwamna to shi kenan duk wanda ya ma wani cakala a baya ya kai masa manta da shi a rabu da uzurinsa amar alheri amar ihsani a bashi a kwanciya ba shi kenan ba sai sai mai kuma sai ya gani wasu kunyar ka yake an yi wani siyasa a nan ƙasa a nan jihar tamu wani ya gagara a wani gari shugaba a wani fati aka san ma na shugaban gwamna shawar fati na local government din yayyayi ya ce shi ba zai shi koma fatin gwamnan ba ko mu kwace shawar fati na wannan da local government din gwamna ce lagu da shi dinin da ya tare da shi ka gaya mu ana zaka ce ai ya su ce eh mamar wani ta rasu har diga daga da wasu ko sai gidan wannan mutum kan yi an kara ga duniya ga gwamna ya zo sai na ga ce a ya zo an ce amma rasuwa ne ya zo a ya zo a yi jana'iza sai ga mun kamar karja kamar da gaske kuma aka yi kuma aka tashi ya koma kayan shi tsantsa ba ya bari kuma tsara bugowa ya dawo zaman makoki kuma ya sa an kawo abubuwa a dafa abinci ga wannan game game a gyara ba aka yi rumfa ai ne kawai waya da duka fanya da biya ta fitar fatin da gwamnan baya su da kan sai cire ya jefa ba sai cire ba ba saboda ya ji kunya to ɗabi'a tana sa mutum ya yi abin da in da ƙarfi ne ba zai makula kashe shi amma kyauta da ihsani sai rika ma abin da kuma kake ba za ka mamakin yasa ba a cin nasara sai da kyauta sai da yafiya amma idan baka da dabi'ar kyauta a to ka shiga uku ai ai ba tafar mutane kirki bace aka ce wai shi al-insan abdul insan da larabawa shi dan adam to bawan kyautatawa ne in kana wani kyautatawa sai waye biya duk kunyar ka duk sai ka sai kunyar ka ba wace ma ce idan baki ya ci sai da yanzu kunya dole dole ne kawai yau dole ne amma ba ta da ɗabi'a ta kyauta ba yafewa ba kaza wani wani tun suna yara wani ya taɓa malin su shi kenan lokacin yarinta yanzu to ya yaran take asan da liga sakandare ya mun kaza shi kenan an shiga ba har yanzu a wannan ba yau mutane kirki ba ce ya ce hatta dakalu filin lahi afwadan suka shiga addinin Allah ƙungiya ƙungiya saboda ɗabi'a da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shi ne siffar duk mutumin da yake zama shugaba a cikin mutane ko sai mai da mutane su rika jarin cewa alheran ka sun sa dole ma kawai su bi ka sai ba ka cewa baya an yi kaza ka ji cewa sai an da shi a ya wuce ya wuce kawai shi shi to haka ake shugabanci ina ba ta an gane akwai lokaci mu shiga sabon karatu eh kuma nake cewa a cikin as'ila yace ujikur ma ta'rifuhu min sifatihi ta salama alkhalqiyya yace ka ba mu ka faɗa mana wani abu da ka sani na siffar manzon Allah a wurin halayensa halayen manzon Allah ka faɗa mana waɗanda ka sani ba shi makaranta yanzu ba yawwa halayen manzon Allah mutum ne karimi mai kyauta mai yafiya mai karamci mai fara'a na fata an gane ga sunan ne ya ce abu na biyu uzukur ma ta'rifu min sifatihi al-qulqiyya ka faɗa mana siffofin manzon Allah da ka sani siffofin sa wancan halayen sa dabi'un sa yace abu na uku ko bi ma shi biyu menene haya'u sallama da wani abu aka kwatanta kunyar manzon Allah mun karanta ko aka ce ya fi budurwa in ta da ba ta yanzu ba yau ta gwarana ana bayani ai manzala ya fi budurwa ta shekara arba'in da ta wuce ko hamsin to ya fi ta kunya ta san a shekara arba'in hamsin budurwa ai mace ce mai kunya sosai tana jin kunya sai da kima wata in ta fara irin fito da ɗan nono karina a jikinta to ta shiga ta shafi a gidansu kullum da katin abu ta rufe kirjinta ba ta so a gani to su kuma na yanzu za su ga su tabbare ziya ba suna ƙanƙanana mai ciko su san ba za ka jin nasu suna tura ƙirjin wasu sun girma an shiga mace a wancan shekarun in ka ce mace kina son wane kana matsayin baba ko wan baba ko danginta ba ta ba iya baka amsa ba kada ta yi shuru ko ta fashe ma da kuka a yanzu ba ta rubuta a wayarta ta rubuta a bangon gidansu har wani tsabar washin kunya fa yanzu fa ba ka sai ka san mace fa tana bi ta kofar shagon ko ta wani gurin ka kai ta rika ce maka wai wai ne ne da suke tsara ma wani abun kalma yan mata ne masoyin su wani abu kawai taka wani kalmomin su wani ni ban taba jin waye kwanan nan ba su yi wani tsoron karatu ne menene ba baby ba ko besti ni ban taba ji ba wallahi mai besti ya kuma so yuko to me yake ni sai mai ci din wato ƙololuwa kenan to abin da baka bakin ciki shine ba fa cewa yana son ta ba amma saboda abin lalacewa da rashin kunya sai ta mutum wai besti a wannan ayan faɗo da yawa ne wallahi sa duk wanda yake da ya ko kanwa ya koya mata kunya ya koya mata kunya ta fi komai mutane ya mace wallahi kina bawa ɗa namiji kalmar da ko mijinki ne kin da kanke faɗa masa fa eh amma tana faɗa kasuwa bestin ta wai ne za ban taɓa ji ba bai wuce karan da ji ba wai besti sai kuma menene besti kuma ta ji a shiga gayar sa ba shi ne babban kalma ce wai ko eh wani babban kalma ce a rayar soyayya ta zo na lalacewa ta yanzu irin wani ta da kunya a da idan aka ce wa yarinya kana son ta ka faɗa mata to ta daina bin layin ta gamu da kai lala wallahi ko a wajen ba ta gamu da shi ba ko ta san naka haka suke in ka tsara da jiran ce tsakanin zuwa da sauran lokacin ana lantan ma kenan ko in ta fito sai ta kalli kudu shi kuma a sauran ya kalli arewa tsakanin su nisa da nesa kuma ko ina wuni kuna kalau kasa yin kuna azuwa kalau lafiya da ma zuwa ne da gaishe ki za go da kike nan an gama zance yanzu fa kuma an musu aure sun zaura musu karaba an musu aure sun yi zaman su kuma lafiya ba taɓa lantana na soya ko sau ɗaya ba yanzu fa a wuni ɗaya fa sai a yi waya tsakanin saurayi da budurwa sama da su hamsin yanzu haka suke fa wata masifa tana ga masifa ta yi kina ina ne ina cin imame to kai me kake yi wata masifa wata masifa ce wannan komai da komai fa duk mun ci uku ta yanke ta kira ka ko kuma ka kira ta in ake aure ba a sosai ma wata ta an yi aure ka gidan gidansu ba a ba a yi ba a yi to haka su aka lalace to manzon Allah ya hubu zuwa kunya amma hubu zuwa ta da ba ta yanzu ba yawa ne yanzu tsarin kunya su daban saboda kuma Allah ya fi na da cancan kunya saboda tsarin nan kunya su ake fata da budurwa a wancan lokacin amma haka mun zara amur ma sai a hankali baka ce ka so an tauka da si to in ka ce ka so me za ce maka me za ce baby za ce an ƙure ba maganar aure ko kawai kawai kawanta ne an shiga uku eh yanzu an wuce mutum ba to sai da kuma sai wani kalma da mahallan la haula wala quwwata wallahi shi sa duk wanda yake da ya ko kanwa kana koya musu kunya ita ya mace babban darajarta a duniya ne kunya na sha kun buga muku misali duk mai hankali in zai auri mace to kunyar ce yake kula kafin komai mutum ba su da kunya a ta zama dabba ne ta zama dabba idan ta a cikin idan ta iri iri haka yanzu ake ko ta kalle idan ka tsaya da kwaya kuna kuna magana ƙuruƙu ko ku za ku yi aure ai ba ai auren ku ya shiga uku ai an gama ai barantana wani bala'i da yazo sai a je wai idan santa a gaban mutane da ango da amarya ba a ɗaura fa aure fa su zo su yi pre-wedding pictures babban haram kenan ɗaukar hoto kafin a yi aure nan ya riƙe kugunta ya riƙe kafaɗarta ba fa ba fa hijabi ba ba ko gilma su da shi ba kuma a yada a duniya kuma an gama washe gari ko tafi a ɗaura aure ko wato ya alasa albarka ranar tsoron ka yake ji bayan ka siyi bala'i da kuɗinka wasu a taimako me yasa aure yake yawan mutuwa yanzu da saboda ba a wun sunnar manzon Allah gun auren shikenan kawai kawai shine dole ya mutu ai saboda ka ne kan kafin maka abin kuma a zo a burane a za tara da uwar amarya da uban ango da waya su rawa ka san asalin rawa gaba ɗaya hauka ce jin rawa hauka ce e rawa ba an hauka ce ai yasa mai mutunci ba ya rawa ai to kuma ka za ga mutane ta tsaya ita amarya ga angu ga Allah ka kiyaye zuri'ar Allah ka kare mu daga lalacewa in ka je wasu wuraren akan idan san ta haifa su auren kama hostin da za a yi taron fa in ba ka mai tsada ba sai a fasa auren wallahi sai fa kuma kun gama ku ce kuna so Allah ta albarka a aure wallahi bai saka muku albarka Allah kiyaye zuri'ar mu wannan shine sai gaba ta gaba shine ko a lokaci a za mu tsaya a nan kenan to har sati da muna tare muna da lafiya sai mu zo mu karanta rashin lafiyar manzon Allah sallama wa da sati eh karshen bakin ciki kenan ko ba taba ganin bakin ciki a duniya ba irin wannan rashin lafiyar zuwa rasar manzon Allah daga nan duhu ya zo duniya sai dai wanda Allah ta ke bin sunnar manzon Allah su yake kan haske amma daga nan aka rasa wani gagarumin abu wanda ba taɓa samun sa ba kuma za same shi ba har illa masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وعليك السلام to akwai a farin nan ko to ko da daga cikin masu halatta karatu da tijo ne ko kuma ga shi farin mutum haka tela eh cikin kasuwa yana fama da rashin lafiya ana roƙon Allah Allah ba shi lafiya to muna addu'a Allah kan ina ina yana asibiti ma wani asibiti babban asibiti a wani ya kamata ga dubo shi a wata ya ji a dubo shi a gaishe shi sun kwana nawa ya kai sati ko ya salam ko Allah ya yi masa Allah ba shi lafiya dukkan masu samar da jinyoyi Allah ba su lafiya kafin zafi ya buɗe kuma dama ga datti da yawa a zai akwai sauro sannan da yawa daga cikin mutane yana ka samu masu ciwon lafiya suna faɗan cewa a rinka yawan shan ruwa saboda zafi ya yi yawa ana shan ruwa kuma a daina sa kaya mai duhu mai duhu da mai nauyi yana ƙara taimaka gurin jin zafi a jika duk kayan mai duhu na ƙara sama zafi a jikinka ko da ba nauyi duhun kalar duhun kayan yanzu ka kalli uba hatta da ka saka a gidaje ai an fi sa baki ai saboda ba zai bar da wani abu ya rayu a ciki ba yana ɗaukar haskara na kai tsaye ne shi da dafa ruwan to sa kayan mai duhu yana taimakawa gurin gamuwa da jinya a jika musamman lokacin zafi da kuma ƙarancin shan ruwa sannan mu ga mu ana muna ɗabi'a ta yawancin abu mai gishiri yana kona waɗansu abubuwa a jikinka ko ba ka shan ruwa sosai wani ya maka tun daga safa har yanzu ban sha ruwa sau biyu ba har wannan masifa ce ya kamata kana shan ruwa sosai sosai saboda kana samun garkon jiki ƙara ƙarfi to muna da fatan Allah ba su lafiya da marasa lafiya mu kuma Allah ƙara mana lafiya ya yi dukkan damuwa ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasa baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi